الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar sha biyar ga watan jumadal ula shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da sha biyu takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai ma'anar faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laisa mu'minu billa'an wala bi ta'an ko kuma wala ta'an au kama kada wato ma'anar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da wannan faɗa tashi ma'ana ba sifa bace ba ta mumini kuma ba ɗabi'ar shi bace yawan la'anta an gane ko yawan la'anta ba ɗabi'ar muminai ba ce kamar abu kaɗan sai ka yi tsinuwa wannan duka ba ɗabi'ar muminai ba ce sannan sai ya ce wala bi ta'an mumini ba mai yawan aibanta mutane ba ba ɗabi'a ba ce ta imani aibanta jama'a saboda lafazin at-ta'an sigatul mubalaga ne ismu fa'il shine abba'in ma'ana mai aibanta jama'a abba'an shine aibantawa abba'an wanda yake ya kai gaya a wajen aibanta jama'a to duka wannan ba dabi'ar mu'minai bace domin yawan la'anta da yawan aibanta jama'a ko kuma mu ce la'anta da aibanta jama'a wannan kasancewar sifofi ne daga cikin miyagun sifofi waɗanda ba sa dacewa ga mai imani kenan maimakon yawan la'anta mi ya dace mumini ya yawaita sanya albarka an gane ku maimakon kuma aibanta jama'a shine kuma ya zamanto yana da yaban jama'a da abin da suka dace da shi don shi kanshi za ka yabi mutum ka yabi shi da abin da yake da shi kar ka yabi mutum da abin da ba sifar shi bace ba ɗabi'ar shi bace wannan kuma in kai ka wuce iyaka domin karya ce in za ka yabi mutum ka yabe shi da iya abin da yake da shi na kyawawan halaye na hadisi ne sahihi wai kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kawo abin sha da ya kafa ya sha sai ya mika ma na damar sai aka yi katari a damar tashi kuma yaro ne karami wannan kamar yadda bayani ya gabata ka'ida ce abin da yake sunna idan aka kawo abin sha in ka sha ruwa ne ko ma menene to na damar ka shi zaka mika ma ko mun kankanta shi a nan iya abin da yake sunna gabatar da nadama a wuri biyu ne wanda gabatar da babba yake zamantowa sunna ko da a hagun yake wajen ɗaukan zance in za a yi magana to babba shi yake fara magana an gane ko kamar yadda hadisi ne sahihi wanda ya gabata na a cikin darasinmu na riyadu salihin sannan kuma bayani ya gabata akan shi a cikin darasinmu na tafsir lokacin da muka zo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wannan wannan na wancan wanda suka kashe wanda aka kashe sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka tafi Khaibar wanda waɗannan mutane biyu wanda manzo Allah suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi bayani manzo Allah ya ce a babba shi zai yi magana da kuma wato wajen bada aswaki kamar misali in ka goga asuwaki a cikin jama'a ne kana son za ka ba wani ya goga to wannan ba maganar nadama babba shi ake ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jibrilu alaihi jibrilu alaihi salam shi ya umarce shi da haka lokacin da kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama asuwaki ne yana yi a cikin mafarki sai ga mutum biyu ɗaya ya fi ɗaya sai meka ma yara sai jibrilu alaihi salam ya ce masa kabbir kabbir ma'ana gabatar da babban shi ya dace a bashi to amma kasancewar wajen misali in ka sha abin sha wanda ya fi dacewa a ba a sunanci shine na dama amma wajen daukan magana da wajen maika asuwaki wanda ya fi dacewa shine babba daga cikin jama'a to in yi ce maka bid'a ce kai dalili ka kawo masa menene sai ka maka dalilin da ya bid'antar da haka idan aka ce bid'a zawwa da wani abu da sunan ibada wanda ba shi da tushe a cikin alkur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ku hadisi ne sahihi na cewa in ka sha abin sha wanda ya dace a bashi shine wanda yake na dama ko mun kankanta shi shi za a mai ba na'am wai misali wai kamar ka kamanta matarka wai da mahaifiyarka akan wasu sifofi cewa ko kasancewar launin fatarki irin na mahaifiyata ce ko kuma tsawon ki ɗaya da mahaifiyata ko kuma kasancewar kazanki kamar na mahaifiyata yake wai cewa wannan yana iya kawo matsala wai dangane da aurensa bai fahimci ba matsalar inda nihin zihari mutum ya kamanta matar shi da wadda ta haramta gare shi mahaifiya ko diyar shi ko yar shi ko kanwar shi to wannan kasancewar zihari ya tabbata ba zai koma ci gaba da kusantar wannan mata sai yayi kafara an gane ko amma haka kawai ke kamar mahaifiya ta kiki ma'ana wajen tausayi an gane ko ko kuma launin jikinki yadda ka san na mahaifiya ta haka yake ko kuma tafiyar ki irin ta mahaifiyata ce wannan duka ba zihari bane ba amma lokacin da zaka kamanta ta da mahaifiyarka kamar yadda mahaifiyarka ya zamanto haramun kinka ce ka kusance ta da wani nau'i wanda yake na jin daɗi irin na rayuwa to don haka a nan zihari ya tabbata amma haka kawai don ka kamanta ta da ita a ce zihari ne wannan ba haka bane ba sai da nihin zihari in mutum ya kamanta zihari ya ke tabbata na wai a kowane fage a wannan mahalli biyu dai shine dai muke da dalili ruwan Allah sallallahu alaihi wasallama wajen zance da wajen kuma ba da asuwaki a wannan muna da dalilai guda biyu waɗanda suke ingantattu wanda suke nuna cewa a nan ba na dama ba ake farawa a babba daga cikin jama'a sannan kuma sai dai dadin fa'ida wancan shi kuma sai idan ba a samu ba wanda ya cancanta wajen ƙwarewa karatun alkur'ani da sauransu wannan wajen limanci shi ma ana kallon wanda ya fi kowa shekaru idan aka dan sauko aka rasa wanda ya fi kowa fahimta alkur'ani ko suka zamanto daidai ko wajen fahimtar addini ko wajen hijira to har a sauko wanda ya fi shekaru a nan shi ya fi cancanta ya limanci a nan ku damun ba maganar dama amma a irin waɗannan jama'a da za su haɗu in dai magana ce za a yi to babba shi ya kamata ya ɗau magana a farko kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma wannan sahabi ya ce bari wannan babban shi ya dace ya fara saboda kasancewar babba ya fi tsinkaye ya fi tunani ya fi kiyaye al'amari sama da wanda yake yaro wannan kuma alal aglab galibi amma wani lokaci kuma akan iya samun yaron ya fi babba amma dai galibi a babba aka fi samu kamar wana mali kake kamar kake misali eh kuma ga yara a wuri kuma ga amma manyan yaran sun fi su haka a
to wai kamar misali bangaren ilimi ga yara kuma ga manya kasancewar a nan in ya kasance yaran sun fi manyan fahimtar hukunce-hukuncen addini to anan su su ne manya su ne za su dau magana amma in ya kasance sun yi daidai da su manyan da su yaran to anan kuma wanda ya fi dacewa babba ya dace ya yi magana in dai babba yana da ta cewa to shi ya fi dacewa ya yi magana sama da yaro saboda shi musulunci abin da ya gada shine girmama na gaba matukar ya cancanta to dole na gaba za a girmama shi a bashi iya haƙƙin shi alaikun salam wai kamar misali zama na ƙarshe a sallah wadda take mai zama biyu tare da cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bambanta zama na farko da zama wanda yake na biyu ko kuma mu ce zama na ƙarshe wanda zama na ƙarshe za ka zauna a kan mazauninka na hagun ka turo kafarka ta hagun ta fito gefenka sannan kuma ka kafa kafar dama to wai idan wuri ya matsu a cikin sahu ba za ka iya wannan zama ba sai ka yi irin zaman da ka yi a zama na farko ba laifi fattakullah mastata'atu bakin iya gwalgwadon abin da za ku iya shine aka umarce mu to darasi ne za mu je قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله كتاب الصيام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في فضل شهر رمضان wato da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu shiga littafi na hudu da ya kamata tun da farko dai kitabu bahara muka yi sannan aka zo aka yi kitabu siyam ko aka yi kitabu sala sannan aka yi kitabu zaka kitabu dahara kitabu sala sannan kitabu zaka sannan kitabu siyam kenan shi kwanan isa littafi na shida ko na biyar ko to wato za mu tashi kenan littafi na shida shine kitabu siyam shine malam ya ce an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen azumi abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya bude wannan littafi da basmala kamar yanda al'adar shi ce da ɗabi'arsa duk wani littafi idan ya gama zai shiga sabo to yana zauwa da bismillah domin neman albarka da sunan ubangiji tabaraka wa ta'ala akan cimma abin da ya sa gaba sai ce babu ma a fi fadli shahri ramadan wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadlar wato azumi wanda yake na Ramadan قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب الحمداني الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي صالح هو ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين سفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان رضي الله عن الجميع قال حدثنا هناد وابن السري أبو السري قال حدثنا عبده وابن سليمان والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا من حديث أبي بكر قال وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأهوس عن الأعمش عن مجاهد قوله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث قال محمد وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش wato a farko dai wannan littafi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen azumi in ma ka ce asawun ko kuma ka ce asiya wanda shi ma'anar asiya a yare wanda yake na larauci shine al'imsaku an shai kamewa gabarin wani abu kamewa gabarin wani abu na kasancewa daga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku in ma kamewa dangane da zance domin duk mutumin da ya kame bakinsa to wannan ana iya kiran shi sa'im ko kuma ya zamanto kamewa ga barin ci da sha shi ma akan iya kiran shi sa'im haka mutumin da ya tsaye gu daya baya motsi shi ma za a iya kiran shi sa'im amma a yare na larabci wanda kowane ɗaya daga cikin wannan ma'ana akwai shahid tare da cewa kamewa ga barin zance ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin suratu maryam lokacin da yake mana hikaya dangane da fadarta ubangiji ta'ala yake cewa fa imma tarayinna min al-bashari ahada fa quli inni nazartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya inni nazartu lir-rahmani sawman ay imsakan anil kalam don haka sai ta ce falan ukallima yawma insiya me ake nihi da asawum anan shine al imsaku anil kala haka nan kamewa gabarin ci da sha ana kiran shi asau duk mutumin da ya yajin cin abinci za a iya kiran shi sa'in amma a yare na larabci amma ba a shir'ance ba kamar yadda annabi ga tuzubiyani a cikin waka sai yake cewa خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة خير صيام يتي وسد وكان صيام يتي سنة إيبو ديا أفجن فاما ba sa gaba su kai ɗauki kuma ba maganar dawowa a tsaye suke kawai sai ce wa khairun gairu sa'imatin ya ce wasu dawakan ku ba a tsaye ba suke ma'ana su je su kai ɗauki su kai farmaki kuma sannan su dawo sai ce wa ukura yake cewa ta hatar ajaji ya ce karkashin ƙurar yaƙi wa ukura ya ce wasu dawakan kwa ya ce ta alukullu jama wato suna nan sai taunar lizzami kawai suke kaga anan me muke nema a shi duk mutumin da nan kenan al'insaku ne anil haraka muke nihi al-imsaku anil haraka ma'ana kamewa ga barin motsi tunda cewa ya kailun siyamu wasu dawakan suna tsaye ba sa motsi ba sa gaba ba sa baya kaga me ake nihi da siyamun kenan ana ai al-imsaku anil haraka kamar yadda imrul qais shi ma a cikin waka sai yake cewa fada'aza wa sallil hamma anka bi yasratin zamulin idza sama naharu wa hajjara idza sama naharu ai idza amsakati shams anil haraka in ma ya kasance kamewa gabarin wato ci da sha shine yake cewa hatta idza salakha jumada sittatan jaza'an wa qala wa qala siyamuhu wa siyamuha kamar yanda Nabi ibn Rabi'a yake faɗa a cikin mu'allakarsa shine yace hatta idza salakha jumada sittatan jaza'a wa qala siyamuhu wa siyamuha kenan menene siyamuhu wa siyamuha shine kamewar su gabarin cin ciyawa da shan ruwa to don haka kasancewar in muka dawo a shar'ance idan aka ce azumi shine malamai suka ce al-imsaku anil akli wa shurbi wa sa'iril muhdirat bi niyyati ta'abbudi lillahi ta'ala min dulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi shams kamewa gabarin ci da sha da sauran abubuwan da ke karya azumi tun daga hudowa alfijir na gaskiya wato har zuwa fadawar rana amma da niyyar bauta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala bambancin mai yajin cin abinci da mai azumi ita ce niyya an gane ko to don haka kasancewar wannan babi na farko malam ya gina shi domin ya nuna mana menene fadala ta azumi musamman kuma azumi wanda yake na ramadan shine malam ya zo da hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza kana awwalu lailatin min shahri ramadan wato idan farkon dare na watan ramadan wato ya kasance ma'ana ran da aka ce an ga wata manzon Allah ya ce sufilati shayadinu wa maradatul jin wato shaidanu da waɗanda suke masu tsaurin kai daga cikin aljannu ubangiji tabaraka wata'ala sai ya umarni a kame su a sanya su cikin mari an gane ko lafazin sufidat ma'akuzin ne min asfafat idan aka ce asfafat wato shine mari ko kuma ka ce sasari ma'ana sarka kacawar da ake sanyawa a ɗaure wato mutum irin kamar misali fagen daga idan aka kamo fursuna cikin sarka ake sashi to idan watan ramadan ya kama manzan Allah ya ce shaidanu da waɗanda suke masu tsaurin kai daga cikin aljannu gaba ɗayansu ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya yi umarnin a kama su a ɗaure su a cikin mari lafazin marada jam'i ne na marid idan aka ce marid wato shaidani wanda yake baya jin magana ma'ana wanda yake mai taurin kai wanda ya kai gaya a cikin wato ta'addanci to irin su ne sai a kama su a ɗaure su sai ya ce wa hullikat abwabun nari sannan kuma kofofin wuta gaba ɗayan su za a kulle su daman ita wuta kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin alkur'anin sa tana da kofa bakwai to gaba ɗaya waɗannan kofofi ubangiji tabaraka wa ta'ala zai yi umarnin a kulle su manzon Allah ya ce falam yuftah minha babu daidai da kofa ɗaya ba za a buɗe ba sai azumi ya wuce wa futihat abwabul janna kofofin aljanna ko gaba daya manzon Allah ya ce za a buɗa su ita kuma aljanna kamar yadda ya tabbata a sunna tana da kofofi guda takwas manzon Allah ya ce falam yughlaq minha babun ya ce daidai da kofa ɗaya ba za a kulle ba sai idan azumi ya wuce sannan ya ce wa yunadi munadi sannan wani mai kira na ubangiji tabaraka wa ta'ala zai yi kira akwai ihtimalin cewa takan iya yiwa wani mala'ika ne na musamman wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala zai wakilta shi dangane da yin wannan shela ko kuma ya zamanto kiran wato ilhama ce wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala zai jefa a cikin zukatan bayansa wannan mai kira sai ya ce ya bagi alkhairi ya kai mai neman alkhairi akabi wato gabato ga lokacinsa ne ma'ana duk wani alkhairi a wannan wata ake baje shi domin watan baje koli ne wanda yake na kasuwar baje koli ce ta jama'a ta muminai saboda duk wani alkhairi na duniya da lahira to ba wahala akan iya samun shi a cikin wata wanda yake na ramadan domin wata ne wanda yake ma'abucin albarka shine wannan mai kira sai ce ya bagi alkhairi ya kai mai neman alkhairi akabi wato gabato ga lokacinsa yayi wa ya bagi sharri ya kai mai nihin sharri da mugunta a tsasir sai ce masa ka taƙaita wannan ba watan shashanci ba ne wata ne wanda yake neman tsira ya ce walillahi utaqa'u minan nari ubangiji ta'ala yana da bayi yantattu game da gidan wuta lafazin utaqa jam'i ne na atik idan aka ce atik wanda yake yantacce kenan walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu layla ubangiji ta'ala yana da bayi nashi waɗanda suke yantattu game da gidan wuta wannan kuma a kowane dare daga cikin darare waɗanda suke na ramadan ma'ana akwai bayi wanda Allah yake warewa ya yantar da su daga gidan wuta cewa haramun ne su shiga wuta a gobe kiyama Allah ya sanya mu a cikin su kasancewar wannan hadisi malam ya gabatar da shi domin nuna mana fadala ta azumi kaga bambancin watan Ramadan da sauran watanni abu na farko a nan dukkan wasu shaidanu da dukkan wasu masu tsaurin kai daga cikin aljannu gaba ɗaya idan ramadan ya kama za a sanya su cikin sasiri a ɗaure su ka gani sabanin sauran watanni wannan kenan na nuna mana ashe watan ramadan yana da fadala ta gaske a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka allah yake bance shi da wannan abu abu na biyu shine kofofin wuta gaba ɗayansu za a kulle babu wata kofa da za a buɗa har sai Ramadan ya wuce wanda a tsawon shekara babu wani wata wanda Allah yake bance shi da wannan illa watan Ramadan kawai sannan kuma kofofin aljanna gaba ɗayan su za a buɗa su babu wata kofa da za a kulle sai idan Ramadan ya wuce sannan kasancewar fa'ida ta fadula ta hudu kasancewar gami kira na ubangiji tabaraka wa ta'ala da zai ringa kiran bayi cewa ya kai mai nihin alkhairi ka gabato ya kai mai neman sharri da mugunta kai kuma ka takaita wannan ba watan shashanci ba sannan fadula ta biyar sai ce walillahi utaqa'u minan nari wa zalika kullu laila ubangiji ta'ala yana da bayi waɗanda yake yantarwa a cikin wannan wata kuma wannan a kowane dare har watan ramadan ya wuce an gane ko wanda kasancewar babu wani wata wanda yake banta da wannan illa watan ramadan illa kasancewar yini na arafa shi ma ubangiji tabaraka wa ta'ala yana yantar da bayansa wato daga gidan wuta amma wannan kasancewar a kowane dare a cikin watan ramadan ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ware wani adadi daga cikin bayansa muminai ya haramta ma wuta cin naman su a gobe kiyama sun zamanto yantattu to don haka kasancewar shi yasa zaka ga galibin zukatan jama'a wato sun bude a cikin watan ramadan mutumin da da ba ruwan shi da wa'azi a inda ma ake harka ta addini ba ruwan shi sai ka ga irin wannan lokaci ya gabato menene sababi anan saboda duk wasu shaidanu da duk wasu aljannai waɗanda suke masu tsaurin kai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya an ɗore su daman su ne suke ingizame kan turuwa idan zuciyarka ta raya maka aiki wanda yake na sako shaidani shi yake izabawa to wanda kuma gaya wata ne duk wasu hanyoyi na rahama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bude ga kofofin aljanna an bude shine malamai suka ce kinaya ce ake dangane da bude zukatan bayi domin neman alkhairi da karbar shi shine ake nihi da bude kofofin aljanna kulle kofofin wuta kasancewar duk wasu ayyuka na sako wato suna kankanta game da bayan Allah a irin wannan lokaci amma saboda juyawar hannun agogo baya wani bayyata da tsiyar shi ma sai idan watan ramadan ya kama wannan alama ce wadda take ta rashin arziki amma duk wanda Allah yake nufata shi da rahama zaka ga kasancewar idan watan Ramadan ya kama da ko yana shashanci zaka ga ya takaita ya dan matso ga yan uwa musulmi zaka gani ko da baya tsaye da sallah irin wannan lokaci zaka ga yana tsaye da sallah mutumin da za a shekara bai taba sanin ma inda ake wa'azi amma zaka ga a cikin watan Ramadan ya tafi ya je ya zauna ya ji me ake faɗa to don haka watan ramadan dama ce wadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba bayansa domin su ƙara kusantar shi da ayyuka waɗanda suke na ibada a takaice dai wannan hadisi ya isa ya nuna mana fadla wato ta watan ramadan shine malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdulrahman ibn auf da abdullahi dan mas'ud da salman al-farisi allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama wato a karkashin baba sannan hadisi na biyu shine hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama ramadana wa qamahu duk mutumin da ya azumci watan ramadan sannan kuma ya tsaya a cikin dararensa imanin wa hisaban dan ba da gaskiya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa shi ya wajauta masa wannan azumi kuma shi ya sunnanta masa tsayawa a cikin darare na ramadan akan harshen manzansa wahati saban kuma dan neman sakamakon lada na ubangiji tabaraka wa ta'ala ba dan a cewa na babayya azumi sakamakon sa manzon Allah ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambi za a gafarta masa duk abin da ya gabata wato na zunubin sa sai ya ce wa man qama lailatul qadri duk wanda ya tsaya daren lailatul qadri domin kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala da wani abu na ibada imma na bilbili ko karatun alkur'ani ko wani zikiri manzo Allah ya ce imanan wa ba dan ba da gaskiya da ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma dan neman sakamakon sa gufira lahu ma taqaddama min zambi shi ma za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa wannan riwaya ta dan sha ta dan sha bamban da riwaya da take cikin bukhari kasancewar shi riwaya wadda take cikin bukhari man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi sannan kuma riwaya ta daban wa man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi riwaya ta uku wa man kama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi amma wannan riwaya sai ta jimulce cewa man sama ramadana wa qamahu kenan inda mutum zai azumci watan ramadan bai tsaya ba a cikinsa da nafilfili zai iya samun wannan sakamako to a iya abin da zaka fahimta a karkashin wannan lafazi kenan sai wanda ya azumce shi kuma ya tsaya a cikin dararensa amma kasancewar waccan riwayar ko da baka tsaya ba a cikin dararen in dai ka azumce shi to kana da wannan sakamako na musamman sannan kuma in ka tsaya cikin dararen kuma wani sakamako ne na musamman gafar duk abin da ya gabata na zunubinka sannan kuma tsayawa daren lailatul qadr shi ma sakamako ne wanda yake na musamman illa kasancewar a nan abin da ya kamata mu tsaya mu fahimta wani irin zunuban ne ake gafarta ma bawa ma'ana su ne kankanin zunubai kamar yadda malamai suka tabbatar da haka irin su al'imamun nawawi da sauransu saboda manya-manyan zunubai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kayyade kankarar zunubinsu abu ne ɗaya-ɗaya shine kyautata tuba domin duk wani babban zunubi sallah ko azumi ko zakka da sauran ayyuka na ibada ba sa kankare zunubi wannan manyan zunubai iya abin da yake kankare manya-manyan zunubai shine kyautata tuba ga ubangiji tabaraka wa ta'ala amma su kankanan zunubai sallah azumi zakka da sauran ayyuka na ibada hatta da arwalla tana daga cikin abin da ke kankare ma bawa kankanan zunubai to don haka kasancewar suka ce in babu kankanan zunubai rahama ta ubangiji tabaraka wa ta'ala da fadalarsa yakan iya sauƙaƙa masa a ɗan sassauta masa kenan ukubar su manya-manyan zunuban da ya aikata in babu manyan babu kankanan kuma wannan ubangiji tabaraka wa ta'ala zai iya ƙara ɗaukaka masa daraja da matsayinsa saboda dai duk abin da bawa ya kusanci ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi na, na ibada ubangiji ta'ala bai ya tauye ma bawa ladansa bai ya zaluntar ka a ƙara ma laifi ko kuma a rage maka lada duk abin da ka aikata na alkhairi zaka ga sakamakon shi a gobe kiyama to wannan hadisi na ɗaya daga cikin dalilan da suke nuna fadala ta watan ramadan kasancewar na ɗaya daga cikin abin da ke nuna mana matsayin shi shine samun kankarar zunubi kuma bayani ya gabata irin wannan ka'ida duk abin da za ka ji an ce za a gafarta maka abin da ya gabata na zunubinka wannan kasancewar kyauta ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka kuma sai ka ɗau ƙa'ida duk wanda za ka ji ya ce gufira lahu ma ta ƙaddama min zambihi wa ma ta akkar to wannan wa ma ta akkar wannan bata inganta ba kamar yadda a riwaya ta al'imamu ahmad da ya ce gufira ma ta ƙaddama gufira lahu ma ta ƙaddama min zambihi sai ce wa ma ta akkar babu wanda Allah yake ya masa alkawarin gafarta masa zunubi wanda ya gabata da wanda ya jinkiri illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne Allah ya masa alkawalin duk abin da ya gabata na zunubinsa da abin da ya jinkiri gaba ɗaya har zuwa ƙarshen rayuwarsa Allah ya yafe masa illa kasancewar akwai mu ma alkawalin da aka mana misali mutumin da ya azumci rana arafa yana da kankarar zunubin shekara wadda ta wuce amma da shekara ta gaba an gane ko bakin shekara ta gaba ne shine aka masa aka ma duk mutumin da ya azumci ni na arafa da mutumin da ya azumci wato rana ashura shi ma yana da kankarar zunubi na shekaru biyu shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba sannan kuma sai abin da ya shafi kamar juma'a idan mutum ya sallaci sallar juma'a bayan ya kiyaye ladubbanta ya yi tsarki a gidansa ya tsaftace jikinsa ya yi wanka ya tafi sannan bai ketar jama'a ba ya je ya zauna liman ya zo ya yi huduba ya saurari abin da aka faɗa na huduba aka yi sallah da shi manzo Allah ya ce za a kankare masa zunubin sati guda da daɗin kwana uku kaga anan ma ka samu ƙari cewa a nan gaba kana da garanti kin za a kankare maka zunubi na kwana uku kankanin zunubai to don haka amma kwata-kwata a ce duk abin da yi jinkiri na zunubinka za a yafe maka wannan ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce al-imamu tirmidhi yace hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda abubakar ibn ayyash ya rawaito hadisi ne garib me yake nihi da garib hadisi ne wanda yake da'if domin kasancewar shi abubakar ibn ayyash wato mafi yawan malamai sun raunana shi domin yana da yawan kuskure a wajen riwayar hadisi don haka malam ya ce la na arifuhu min riwayati abi bakr ibn ayyash an al-amash an abi salih an abi hurairah radiyallahu anhu illa min hadith abi bakr cai ba mu san ba da wannan riwaya ta hanyar amash daga abu salih shi kuma daga abu hurairah sai ta hanyar abubakar ibn ayyash shi kuma marwaici ne ba'ifi sai ce na tambayi muhammad ibn isma'il malami na kenan al-imam bukhari an hadal hadith an hadal hadith ma'ana dangane da wannan hadisi menene matsayinsa al-imam bukhari sai ya ce da ni haddathana al-hasan ibn rabi qala haddathana abu al-ahwas an al-amash sai ya ce an mujahidin qawluhu ma'ana wannan fada ce ta mujahid idza kana awwalu lailatin min shahri ramadana sufidat ash-shayatin kenan har zuwa karshen hadisin fa zakara al-hadisa qala muhammad al-imam al-bukhari yace wa hadha asfahu indi yace wannan yafi inganci a waje na game da hadisin abubakar ibn ayyash illa kasancewar a takaice dai hadisin hadisi ne sahihi domin yana da shawahid da mutaba'at ma'ana ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma iya abin da yake tabbatar mana shine fadala ta watan ramadan wanda Allah ya keɓance shi da waɗannan abubuwa wanda bai keɓanci wani wata da su ga ɗaure shaidanu da waɗanda suke aljannu masu tsaurin kai ga kulle ƙofofin wuta sannan kuma ga buɗe ƙofofin aljanna sannan kuma kasancewar ga mai shela na ubangiji tabaraka wata'ala wanda ke kiran bayi waɗanda suke na ƙwarai cewa su gabatu malalata ko kuma ku takaita ba watan lalaci ba ne sannan kuma ga bayi wanda Allah yake yantar da su a cikin wata na Ramadan sabani ga sauran watanni wanda kuma wannan hadisi na biyu ya nuna mana sakamakon wanda ya azumci watan Ramadan dan ba da gaskiya da ubangiji tabaraka wa ta'ala dan neman sakamakon ladansa shine za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wannan hadisai kadai sun isa su nuna mana fagula wato ta watan Ramadan babu ma ja'a la taqaddamu la taqaddamu shahra bi sawm wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa kar ku gabaci watan ramadan da azumin yini daya an gane ko yini ɗaya sai ka ce ko yini biyu kamar yadda yake cikin riwayar ma'ana yau talatin ba daya an gane ko ko kuma mu ce ku gabace shi da wini ɗaya ko ku kamun kamar misali a ce yau dai talatin ba ɗaya ba a ga wata ba gobe sai ka tashi da azumi idan ka tashi da azumi gobe kenan ka gabaci watan ramadan kenan da azumi wanda yake na yini ɗaya ko yini biyu duka wannan bai ya dacewa wanda kuma za mu iske babi na musamman dangane da azumtar wato ranar kokonto قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بيوم, بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأدوا ثلاثين ثم أفطروا قال وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا منصور بن المؤتمر الربئي بن خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان بمعنى رمضان وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح wato abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqaddamu la taqaddamu shahra biyau la taqaddamu ainihin salata taqaddamu ne sai aka shahe ta unkin guda domin lafazin yayi saukin fada akan halishi maimakon ka ce la ta taqaddamu kaga la taqaddamu ya fi saukin fada shine ya ce la taqaddamu shahara bi yawmin manzo Allah ya ce kar ku gabaci watan Ramadan wato da azumtar yini daya sai ce wala bi yawmain ko kuma yini biyu sai ce illa an yi wafika zalika sauman kana ya sumuhu a hadukun sai dai wato idan ya dace da azumi wanda ɗayan ku daman na azumin misali ka saba yin azumin alhamis da litinin sai aka wayi gari yau 29 an gane ko kenan ba laifi za ka iya azumtar wannan yini yau takan iya yiwuwa wata ya tsaya a yau talatin ba ɗaya takan iya yiwuwa kuma ya zamanto gobe ko kuma mutumin da ya saba azumtar sha uku sha hudu sha biyar kwanuka uku kenan a kowane wata to sai aka yi katari waɗannan sha uku sha hudu an gane ko zuwa sha biyar sai zamanto ya zamanto gab da watan ramadan misali dai yau a ce ashirin da bakwai 27 ga watan ramadan wannan watan sha'aban sai ta kama cewa sha uku ne ga wata kamar misali ka saba yin azumin misali duk da cewa wannan ba zai iya zamantowa misali a nan dai a takaice ka saba yin azumi uku a kowane wata ko da ba a sha uku sha hudu sha biyar ba za ka yi shi kenan ka saba yi za ka jera shi to kuma sai ya zamanto kasancewar ya fado a cikin irin wannan rani to shine yake cewa illa an yi wafi kazalika sauman kana ya sumu a ahadukum ko kuma mutumin da ya saba azumi irin na annabi dawud yau ya yi azumi gobe ya huta to sai ya zamanto goben ta zamanto kenan jibi takan iya yiwa a dau azumi wannan shi ba laifi zai iya azumta ko kuma mutumin da daman yana yin azumi ko azumi wanda yake na kafara ko azumi wanda yake na addawal da sauransu kana famar cikawa ko azumi wanda yake na ramuwa to waɗannan duka ba sa ciki kenan a nan me ake nihi hakanan kawai baka tashi yin azumi ba sai a yau ana ashirin da tara ka ce gobe azumi za ka tashi da shi wanda yau kenan in an ga wata goben ramadan ne to menene za ka tashi da azumi kai gobe ko kuma yau ashirin da tara ka ce azumi za ka yi yau kuma gobe za ka yi ko kuma za ka yi azumi ashirin da takwas da ashirin da tara kenan ashirin da tara ku akan iya ganin wata shine ya ce kar ku gabaci watan ramadan da azumi na yini ɗaya ko yini biyu sai ce illa an yi wafi kazalika sauman kana ya sumuhu a hadukum sai dai idan ya dace da azumi wanda ɗayanku yake yi a nan hikima malamai suka ce don tsoron kada azumi wanda yake na farilla da azumi wanda yake na nafila wato su kwatsu an gane ko a nan dai hikima dai a fili kasancewar malamai suka ce don kada mutum wato ya wayi gari da azumi wanda yake na nafila alhali kuma ga yayin watan ramadan ne kenan in ka azumci 29 takan iya yiwa a ga wata kamar yau ana 28 ka ce gobe ku 29 misali yau ana 29 ka ce gobe da azumi za ka tashi kenan takan iya yiwa a nan ku in ba ku ga wata ba takan iya yiwa wasu sun gan shi kenan akan iya samun labari kenan maganar ka gabace shi da azumi ɗaya ko azumi biyu duka wannan baya halatta wasu malamai suka ce hikima a nan don kada ka yi azumi ka samu rauni ana buƙatar shi azumi na ramadan da sauransu ya zaman mutum ya shige shi da nishaɗi wato da kuzari kenan inda ka yi azumi a cikin irin waɗannan kwanuka za ka samu rauni akan haka don haka wasu malamai ma suka karhanta kwata-kwata idan wannan sha'abani ya yi rabi to ba a buƙatar mutum ya yi azumi azumi na nafila illa kasancewar shi dai ba a haramta ba illa kasancewar hikima dai a nan don kar mutum ya yi azumi domin kasancewar ya kewaye da watan ramadan kamar yadda malamai suka kebanci babi na musamman shine siyamu yomis shak sai ya ce su muli ru'yati ya ce ku yi azumi domin ganin wata ma'ana idan an ce an ga wata manzan allah ya ce ku dau azumi an gane ko wa afdiru li ru'yatihi manzo Allah yace haka nan ku ajiye azumi domin ganin wata shi kuma wannan daman hanya ce daya daga cikin hanyoyi guda biyu wanda ake samun tabbaci dangane da tsayawar Ramadan imma wato shine ganin jinjirin wata ru'yatul hilal ganin wata ku anan yana kasancewa idan an samu wato musulmi mutum ɗaya wanda yake adali ya ga wata to wannan idan ya ba da labari dole za a dau azumi tare da cewa daga cikin wasu malamai malamanmu na malikiya su sun sharaɗin cewa sai mutum biyu adalai amma abu wanda yake tabbatacce a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ɗaukan azumi ana iya ɗaukan azumi da ganin mutum ɗaya wanda yake musulmi adali in dai mutum ɗaya ga wata to za a iya ɗauka amma wajen ajiyewa to wannan dole sai mutum biyu an gane wajen ajiyewa abin da yake tabbatacce a sunna dole sai mutum biyu kenan in ma a samu kasancewar mutum daya musulmi ya ga wata ko kuma a samu jama'a wadda take mai yawa amma da sharaɗi ya zamanto sama a wadda tsaki take babu girgije babu hazo hanya ta biyu shine kasancewar shine nan ya nuna mana fa in gumma alaikum manzo Allah yace idan an lullube muku samaniya imma da girgije ko kuma hazo manzo Allah yace fa uddu salatina ku kilga kwana talatin wato dangane da watan sha'aban sai ku kilga kenan talatin daidai yau muna 29 ga wata na sha'aban misali gari sai aka wayi gari kasancewar samaniya ta lullube in ma girgije ko kuma hazo bayan da za a yi mutum ya waiwaya ya ce ya ga wata kenan me za a yi kuma mu samu labarin cewa an ga wata to sai mu kilga kwana talatin kenan gobe ma sai mu kilga shine cikon kwana talatin gobe ko ba a ga wata ba dole shi ba azumi za mu tashi da shi shine ce fa in gumma alaikum fa uddu salasina manzo Allah yace idan an lullube muku samaniya wato da gizagizai ko kuma hazo manzan Allah ya ce ku kirga kwana talatin na watan sha'aban sai ku ɗauko lissafi daga farko yau dai muna ashirin da tara to ga girgije kenan ba mu ga wata ba gobe sai mu kirga gobe dai talatin gobe ko da ba mu ga wata ba kenan kasancewar girgije ya sake lullubewa jibu kawai dole za mu dau azumi saboda wata ya cika talatin shi ko watan musulunci bai ya ɗorawa kan talatin sai ya ce kun ma'afihu manzan Allah ya ce sannan kuma ku ajiye azumi ma'ana in a wajen ajiyewa ma haka in kun ga wata kenan ku ajiye idan ba ku ga wata ba sai ku kirga ma ramadan kwana talatin kina wannan yake nuna mana haramcin mutum ya gabaci watan ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu wannan bai ya halatta haka kawai baka tashi yin azumi ba sai da kaga ramadan ya zo gab kwana ɗiye rage ko kwana biyu ka ce azumin nafila za ka yi to wannan haramun ne amma daman in ka saba azumtar irin kwana uku a kowane wata ya zamanto kuma ya zo gab da wannan kin ramadan ko kuma azumin alhamis da litinin ko azumi irin na annabi dawud da sauransu to wannan ba laifi mala yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga sharin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya zo da riwayar mansur ibn mu'tamir shi kuma daga ribi'i shi kuma daga wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata rashin sanin sunan sahabi wannan bai ya cutarwa dangane da ingancin hadisi an gane ko in dai jahala ta kasance a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba ta suka dangane da ingancin hadisi domin sahabbai gaba su adalai ne amma duk wani wanda yake kasa da sahabi dole sai an tankaɗe an rauraye a san adali ne ko ba adali ba ne in adali ne amintacce a karɓa hadisinsa idan ba adali ba ne ba amintacce ba ne sai a watsar masa da hadisin shi malam ya ce wannan hadisi na abu huraira hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce aiki kuma akan haka yake a wajen malamai sun karhanta wato mutum ya gaggauta wato ya gaggauto ya gaggau yake cewa karihu an ya ta'ajjala rajulu bi siyami yaumin wato sun karhanta mutum ya yi gaugawa dangane da azumtar yini daya ko yini biyu kabla dukudi shaharar ramadan kafin shigar watan ramadan ma'ana kafin ya tsaya mutum a ce da gabace shi da azumi ɗaya ko azumi biyu kamar yadda nasti na hadisi ya nuna li ma'ana ramadan wato domin dacewa da ma'ana ta ramadan kamar misali kenan yau 29 ba a ga wata ba sai ka ce kai gobe azumi za ka yi ka niyya kaga takan iya yiwa gobe ta kasance watan ramadan kenan in kayi ma wannan bai tsaya maka ba matsayin ramadan dole za ka rama wannan yini dole za ka rama shi ne cewa in kana rajulun ya sumu sauman fawa faka siyamuhu zalika fala ba a bihi indahu idan ko mutum ya kasance yana azumtar wani azuminsa azumin nasa sai ya dace kenan da gaf da watan ramadan kwana ɗaya ko kwana biyu malamai suka ce ba laifi zai iya kamar yadda nassi na hadisi ya bayyana sannan wannan riwaya ta biyu abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce karku gabaci watan ramadan da azumtar yini gabaninsa ko kuma yini biyu sai dai idan mutum ya kasance na azumtar wani azumi to ya azumci kayan shi wannan shi ma ma'anar da ya kunsa dai ma'anar hadisin da ya gabata hani kuma a nan haramci yake nuna mana haramun ne mutum ya gabace shi da azumi ɗaya ko azumi biyu kenan sai in al'ada shi ce damun azumtar irin waɗannan kwanuka malam ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne kuma ingantacce je wannan babin sai mu haɗa shi babu ma ja a fi karahiyati saumi yaumi shak wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin azumtar wato ranar kokonto yini wanda yake na kokonto menene yini wanda yake na kokonto yau muna 29 an gane ko kenan gobe 30 yau 29 takan iya yiwuwa wata ya tsaya mu ne ba mu gan shi ba ana kenan gobe ta zaman turana ce wadda take ta kokonto zai iya kasancewa ramadan kuma zai iya kasancewa yini ne na sha'aba to don haka kenan yini wanda yake na gobe wanda yana iya kasancewa ramadan ne kenan in wasu sun ga wata a yau yakan iya kasancewa kuma yini ne wanda yake na sha'aban kenan idan ganin wata bai tabbata ba to irin wannan yini haramun ne mutum ya azumce shi قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن سيرة بن زفر أنه قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنه عنهما قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه ورأى أكثرهم إن صامه فكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه wato sila ibn zufar yake cewa mun kasance wajen ammar dan yasir Allah ya kara masa yadda wato sai ya zo wato da tinkiya wadda take fasassa duk da cewa lafazin sha kamar yadda bayani ya gabata ismul jins ne ya hada tinkiya da akuya an gane ko sawa'an maza ko kuma wanda suke mata rago ko tinkiya ko dan akuya ko akuya shine ake kira da sha ya zo da wato kasancewar kenan dabba in ma tinkiya ko akuya a gashe masliya shine a gashe ma akuzin ne min istila sai yake cewa faƙala kulu sai ce da jama'a ku zo a ci fatana haba abul qaum wani daga cikin jama'a sai ya koma gefe faƙala sai ce inni sa'im me yasa baka ci sai ce azumi nake faƙala ammar ammar sai ce da shi man samal yawmal ladhi shukka fi duk wanda ya azumci yinin da ake kokwantan tsayawar wata a cikinsa ya ce faƙada a sa'abar kasimi sallallahu alaihi wasallama tabbas ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk mutumin da ya azumci yinin da ake kokwantan tsayawar wata kenan yinin da ake kokwantan tsayawar wata shine kamar yadda muka yi bayani yau ashirin da tara takan iya yiwuwa wata ya tsaya yau mu ne ba mu gan shi ba kenan gobe takan iya kasancewa ramadan kuma yakan iya kasancewa ba ramadan ba to haramun ne mutum ya azumci ranar kokonto sai dai idan mutumin da ya kasance dama yana azumtar wato azuminsa dai kamar yadda wancan hadisi ya gabata ya ce duk wanda ya azumci ranar kokonto to tabbas ya saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala sai ya ce wafil babi a wannan babi akwai hadisi daga abu huraira da anas Allah ya kara musu yadda wanda zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin ammar hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce aiki kuma akan haka yake wajen mafi yawan malamai daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ke bayan su na tabi'ai haka sufyan ibn sa'id al-thawri yake faɗa da shi da al-imamu malik da abdullah ibn al-mubarak da muhammad ibn idris ash-shafi'i da ahmad ibn muhammad ibn hanbal da kuma ishaq ibn ibrahim gaba ɗayan su karihu an ya suma rajulul yawman ladhi yushakku wato sun karhanta mutum ya azumci ranar kokonto diyinin da ake kokonton tsayawar wata to malamai sun karhanta karhanci ko anan haramci ne kamar yadda manzon Allah shi wancan yace tabbas ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan malamai suna ganin cewa in mutum ya azumci ranar kokonto aka yi katari ta kasance yini ne na ramadan to bai tsaya masa ba matsayin ramadan yau 29 sai ka tashi da azumi gobe sai aka wayi gari aka ce an ga wata sai ka ce a to aini daman na tashi da azumi wannan azumin bai tsaya maka ba matsayin ramadan shine malamai suka ce an anya qadiya yawman makana sai ya rama yini azumin yini maimakon shi me yasa saboda kasancewar baka daukan niyyar ramadan dole sai kana da tabbacin cewa an ga wata daukan niyyar shi ko wajibi ce na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك